من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله ما زلنا في خطبتنا التي هي بعنوان دعوها فإنها منتنة وقدمنا ما قدمنا في الأسبوع الثلاثة الماضية ثم أرض عارض وحدث حادث الذي أوقفنا عن الاستمرار بهذه الخطب ألا وهو موت رئيس نيجيريا القديم الذي هو جنرال محمد بوهاري الذي تكلم القوم في موته ورئاسته حتى زعم قوم أنه لا يرحمه الله والإياذ بالله وقدمنا ما قدمنا في الأسبوع الماضي حول هذه القضية ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم لجميع المسلمين ورئيس نيجيريا القديم جنرال محمد بوهاري وأدخله في فسيح جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه ونحن ذا إن شاء الله تعالى نستمر في خطبتنا التي بدأناها ولقد ذكرنا الآيات الكثيرات والأحاديث النبوية الكثيرة حول هذه القضية التي هي العصبية القبيلية وما إلى ذلك من من است من الاستعمال بأحوال أهل الجاهلية فنقول وبالله التوفيق رابعا العصبية القبلية قد توقع المرأة في ظلم العباد ومنع الحقوق وبخس الناس أشياءهم ورد الحق والانتصار بالباطل ألم يمنع إبليس من السجود لآدم بسبب نظرته لأصله الناري فكيف يسجد لأصل لأصل للأصل الطيني قال تعالى عن لسان إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وقال تعالى أأسجد لمن خلقت طينا الإسراء وخامسا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر من الجاهلية لن يدعه الناس حتى قيام الساعة ففي صحيح مسلم عن أبي مالك العشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الأول الفخر في الأحساب والثاني والطعن في الأنساب والثالث والاستسقاء بالنجوم والرابع النياحة عند الموت أو النياحة عند الموت سادسا عباد الله العصبية القبلية أو قبيلية والحمية الجاهلية والطعن في الأنساب من صفات الكفر والكافرين ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنان في الناس هما بهم كفر الطعن في النصب والنياحة على الميت سابعا عباد الله العصبية القبيلية والحمية الجاهلية قد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منها ومن أصحابها ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية أو ودعا بدعوى الجاهلية ثامنا عباد الله العصبية والحمية الجاهلية من مات عليها مات على الجاهلية ومصيره إلى النار ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية أمية يدعو أسبية أو ينصر أسبية فإتلة جاهلية أيها المسلمون كيف نحفظ مجتمعنا من الأسبية الجاهلية والقبيلية الأسبية أيها المسلمون إن العلاج الأسبية ليس للأمر سهل فلا يمكن علاجها في يوم وليلة فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لزمها والتهذير منها فترة فترة نبوته ووجوده بين أصحابه كانت الأسبية تجد طريقها إلى النفوس إذا فلا بد من الأخذ بالأسباب لنحفظ مجتمعنا منها مجتمعنا منها ومن هذه الأسباب أولا أن نتذكر أن هذه الحقائق جيدة أن نتذكر الحقائق جيدة قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يقول المفسرون أي جعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا لا لتتفاكروا فقد حمست هذه الآية موضوع التفاخر بتأصيل ثلاثة ركائز مهمة ألا وهي أولا أن أصل الخلق أن أصل خلق الناس جميعا واحدة ثانيا أن ما يهتج أو يحتج به الناس بالأنساب إلى شعب أو قبيلة مما لم يأذن به الله ثالثا أن التفاخر والتفاضل والتقدم إنما هو لأهل التقوى فقط لا لأهل العصبية والهمية الجاهلية وقد ثبت الحديث عن أبي, عن أبي نظرة يقول حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال فيها يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على الأسود ولا أسود على الأحمر إلا بالتقوى أبلغت يا عباد الله قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فهم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهدهه الخراء بعنفه إن الله أذهب عنكم أبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna roƙonsa da ya dafa mana ya taimake mu ya rayar da mu akan addini da sunna da tauhidi da aƙida ya kuma kashe mu akan ta kuma ya tada mu a cikin jannatul firdausi tare da manzon Allah tsira da amincin Allah da alherinsa su tabbata ga fiyayyen halitta wanda Allah ya turo shi cikin wannan dandazon jama'a na da da suka rasu tun daga zamaninsu har zuwa yanzu don ya zamanto haske ga wannan al'umma ya kuma ɗora su akan layin da zai tserar da su duniya da lahira Allah ka haɗa mu da wannan manzo naka a jannatul firdausi ya Allah Allah maɗaukakin sarki ka ƙara masa mutunci duniya da lahira alherin Allah ya kai wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suka dafa mishi suka taya mishi har Allah maɗaukakin sarki ya yarda da aikinsu kuma ya ce ya yarda da su karan kansu ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu sun yarda da Allah don haka shi ma Allah sai ya yarda da su Allah ka ƙara waɗannan mutane yarda ka ƙara musu daraja duniya da lahira ka take ka kuma murkushe duk mutumin da ke so sai ya zubar da mutuncinsu da darajarsu ya Allah haka wannan tsira da aminci da alheri su zarce harkan tabi'ai da tabi'ut tabi'i da wanda suka biyo bayansu da kyautata addini da rayuwa da karantarwa da nusar da mutane zuwa ga tauhidi da aƙida da sunna har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya koyan uwa masu albarka sati kusan hudu da suka wuce mun fara khutba wanda muka yi mata take da da'uha fa innaha muntina ku watsar da ɗabi'ar kabilanci da jahiliyar farko da addini ya murkushe ta kuke neman taso da ita ku watsar da ita in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ɗabi'a ce mai ɗoyi a cikin al'umma ɗabi'a ce mai karni mai wari ba ta da daɗin ambatonta kansa bai da daɗi balantana aiwatar da ita in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mun yi khutubobi har guda uku muna shirin zami ta hudu sai wani abun faruwa ya faru wani abun afkuwa ya afku wanda wannan ya sa dole muka tsaye da khutubar muka ce sai mun yi magana akan wannan kadiyya kafin mu wuce wannan kadiyya ita ce rasuwar janar muhammadu buhari tsohon shugaban kasar najeriya muna addu'a allah ya haɗa mu da shi da annabi a jannatul firdausi allah ya fi wa janar muhammadu buhari allah ya gafarta mishi domin musulmi ne iya abin da muka sani kenan na hasibuhu wallahu hasibuhu wala nuzaki alallahi ahada musulmi ne don haka muna nan akan tafarkinmu na manzan Allah cewa duk mutumin da ya rasu musulmi mu nema masa gafara Allah muna addu'a Allah ya gafarta masa sannan muka tattauna qadiyyar da wasu suka taso da ita na cewa ba za su yafe masa ba kuma malamai da yawa suka yi magana kan wannan qadiyya cewa cewarsu ba za su yafe masa ba bai hanawa Allah ya yafe mishi kuma akan wannan fahimtar muke kuma har bu mutu ba za mu bar wannan fahimtar ba ce wasu ba za su yafe masa ba ba zai hana Allah ya yafe masa ba sai dai idan Allah bai ga dama ba wannan mashi'a ce ta ubangiji yadda ya yafe wasu da yawa da suka ci haƙoƙin wasu ko suka take alfarmar wasu Allah bai yi shawara da wanda aka take wa haƙƙin ko alfarmar ba kuma yace ya yafe waɗancan mutane to wannan yana iya faruwa akan janar Muhammadu Buhari wannan ita ce aƙidar mu kuma ita ce fahimtar mu ko ba muki ka ba muki cewa kai ma ka je ka tafi akan fahimtar ka ba ba abin zagin juna da aibanta juna a cikin wannan qadiyya mu dai mun sani duk mutumin da ya mutu da cikakken tauhidi wallahi zai shiga aljanna shi yasa ma wani hadisi na ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abi dhar annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk mutumin da ya mutu da kalmar la ilaha illallah ya kuma mutu da tauhidi da aƙida zai shiga aljanna ko da ya yi zina ya yi sata abu zarri shi ma sai bai ji daɗin wannan maganar ba domin ai sata haƙƙin wani ne ko ba haka ba ne ya ce wa manzan Allah ka ce ko ya yi zina ko ya yi sata annabi ya ce ko ya yi zina ko ya yi sata ka ce ko ya yi zina ko ya yi sata annabi ya ce ko ya yi zina ko ya yi sata ya sake maimaita annabi ya maimaita mar na uku kai daga karhe ma ya ce ala ragami an fi abi zarrin ko abu zarri baya so sai wannan mutumin ya shiga aljanna wanda aka baka shiga tsakanin bawa da ubangijinsa ganganci ne mutane suke yi suna so sai sun shiga tsakanin bawa da Allah wani mutum da shi da abokinsa jama'a karanta ibnu kathir tafsirin cikin suratul baqara ba zan iya tuna wata aya ba amma can karshe karshen suratul baqara al-imam ibnu kathir ya kawo hadisin sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin wasu mutane abokai ne guda biyu ɗayan ba da aiki in ba saban Allah ba ya doce wancan ya mangara wancan ya ci dukiyar wancan ya ci amana ya ci waye din wancan ya yi zina can ya yi luwaɗi can duk abin da ka sani na banza ya aikata daga baya sai dawo ya ce ya tuba yana neman Allah ya yafe mishi kawai wannan abokin nasa ya ce kai ne zaka je gurin Allah ya yafe ma wallahi Allah ba zai yafe maka ba yana faɗin wannan sai ga magana daga saman bakwai Allah ya ce waye ne na je yana kokarin shiga tsakanina da bawana kai kake cewa ba zan yafe mar ba ya ce to kai ɗin da kace ba zan yafe mar ba tafi wutar jahannama shi kuma na yafe masa ya tafi aljanna kabar bawa da ubangijinsa kawai kabar bawa da allansa kawai so duk wannan hadisan mutane sun banta da su sun zo suna cewa wai Allah ba zai kai ka ce su ne masu yin hisabi a lahira mu ba mu daure gindin a ci gaba da cutar mutane ba kai kai da gagji na ka san bana cikin masu daure gindin a cuci mutane wallahi sai dan ba za ka mun adalci ba ko mu ɗaura gindin shugabanni su ci gaba da yin tabar gazar da suka ga dama ba kai daga jin maganganu na ka san cewa ba na goyon bayan irin waɗannan shugabannin to amma kuma duk abin da aka ce Allah ne yake da iko a kansa to ban kutsa wannan abin to kai ma da zaka zama haka da ka zauna lafiya to da haka muna nan akan bakanmu na cewa haramun ne kai cuta haramun ne kai zalunci in kai Allah zai kona ka in kai Allah zai ma azaba cikin mashi'arsa kuma zai iya yafe ma amma ganganci ne mutum ya yi la'akari da cewa Allah zai iya yafe masa kuma sannan ya ci gaba da cutar mutane ganganci ne raina Allah ne raina Allah ne har Allah maɗaukakin sarki yana jan kunnanmu yana cewa afa aminu makarallahi yanzu kun amince da makircin Allah kun amince da kamungar Allah kun amince da ɗaukar matakin Allah sai ce fala ya amanu makarallahi illa alqaumul fasiquna babu wanda yake yarda da kamun Allah ya ce koma meye ne ai ba wata matsala ya ci gaba da aiki in ba fasikan mutane mutanen banza ba a cikin al'umma in ji Allah afa aminu makar Allah kun yarda da Allah ya mayar muku da martanin abin da kuke aikatawa su mutane su fahimci maganganu ne guda biyu ana so a haɗa su koma guda ɗaya maganganu ne guda biyu so mun tattauna wannan qadiyya ba buƙatar mu tsawaita a kanta yasa muka ce mun gama da wannan qadiyya kuma daga yanzu nan mun rufe magana a kanta domin mu ba irin wasu masu da'awa ba ne wanda idan suka ɗauki magana har sai ka ji ka tsani maganar ma kullum sai sun yi ta to mu ba haka muke ba in muka faɗi magana ɗaya biyu uku mun gama buje ta kenan sai kuma mu ɗauki matsalar gaba ai ba ita kaɗai ba ce matsalar da take gaban mu matsaloli nawa suke gaban al'ummar musulmi a wannan zamanin da za mu riƙe ƙwaya ɗaya kawai mu ta tattauna ta ya rage naka ka yarda da mu ko kar ka yarda da mu wannan ya rage naka ya rage naka ka fahimce mu ko kar ka fahimce mu da wannan dama addini ba a ce dole kowa sai ya fahimta ba akwai wanda duk yanda za ka yi wa'azi sai ya shiga wutar jahannama ba yadda ka iya ba yadda za ka yi da shi to ya zami da kai ka ce baka yadda ba ka zage mu kai a shari'a oho ka je kai ta yi mu dai iya fahimtar mu kenan kuma mun faɗa Allah ya shirye mu ya dacar da mu ya sa aljanna ta zama komar mu mun ɗauko ƙaziyya game da ƙabilanci jama'a mun kawo hadisai da ayoyi wanda suka yi magana akan hani dangane da ƙabilanci gaba ta uku muka tsaya yau za mu tashi gaba ta hudu malamai suka ce ita ƙabilanci tana iya jefa mutum cikin zalunci da hana haƙoƙin bayan Allah da kuma lalata kayan mutane da wulaƙanta su da kuma mayar da taimako zuwa ga waɗanda suke maɓarnata ya dinga taimakon maɓarnata ya ƙi taimakon inda Allah yake so da inda addini yake so ga iblis nan kun sani ya ce ba zai yi wa annaba adamu sujjada ba dalilin kaɗai da ya sa iblis ya faɗi wannan maganar Allah ya hakayoto mana wannan magana ainihin wato a cikin suratul a'raf Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah iblis ya ce ana khairun minhu ni na fi shi to ku ɗauki wannan daga lokacin da ɗan adam ya fara tunanin ya fi ɗan uwanshi to ya ɗauko wata ƙa'ida ko wata sharaɗi daga cikin sharuɗin da zai sa ya fara fifita yare da ɓangaranci da inda yake rayuwa da jama'arsa sama da wasu jama'ar daban karka yadda ka ɗabi'antu da ɗabi'ar ana ni ne kaza ni ne kaza wannan ita ta kai ibilisa ta baro shi ya ƙi bin umarnin Allah saboda yana ganin ya fi annaba Adam me dalilinsa saboda ya ce annaba Adam an yi shi ne da turbaya shi kuma an yi shi ne da wuta dan me yasa zai mar sujjada kaga girman kai rawanin tsiya wanda ke hana hanyar arziki da ba dan iblis yayi wannan girman kan ya fifita kansa akan adamu ba da yanzu yana daga cikin manya manyan magabata waɗanda suka gabace mu da alheri yadda ake ambatan annabawa da manzanni akan halaye masu kyau shi ma da yanzu ana ambatan shi to amma wannan ɗabi'ar ta kai shi ta baro shi haka ɗabi'ar cewa na mallaki kaza ita ta kai ƙaruna ta baro shi waɗannan ɗabi'u guda biyu ka guje su a matsayinka na musulmi ƙaruna abin da ya ce wannan dukiyar tun kafin a yi tale-tale dama na san zan same ta ƙarfina ne ya bani dabarata da hikimata da iya nema na ita ta sa na tara dukiyar don haka wannan abin ya kai shi ya baro shi Allah ya masa gori ya ce masa ba haka bane yadda kai kake tsammani ba haka bane mutanen karuna ba wa'azin da ba su yi mishi ba akan cewa ya ji tsoron Allah ya nemi gidan lahira da dukiyar da ya bashi kar ya dinga alfahari da abun da Allah ya bashi amma ina fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi ya ci ado ya ci kwalliya ya shiga manya manyan ababen hawa ya shigo gari yana wa al'ummarsa takama da jiji da isa daga lokacin da wannan ɗabi'u guda biyu suka kamma bawa to ya kama hanyar halaka to ɗabi'ar kabilanci tana daga ciki farko farkon nuna bangaranci da kabilanci kenan jama'a su ƙaruna da su iblis su suka ɗauko wannan dakon suka zo suka jibge a tsakiyar al'umma kuma al'umma ta runguma yanzu yana nema ya halaka ta to haka jidi da mulki shi ya kai fir'auna ya baro shi farkon fir'auna fa bai fa allantar da kansa ba kawai mulki ne bai allantar da kansa ba a karan farko yana jin kawai ya fi kowa ne yana cewa alaysa li mulku misra ni kan ba ni ne mai mulkin misra ba fa hadhihi al-anharu tajri min tahti waɗannan bohula da waɗannan rafukan ruwa da waɗannan gurare da muka tattala don samarwa da mutane ruwan sha ni kan ba ni ne musu ba afala tubsiruna ya shin ba kwa gani ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yudi ni na bu muku alheri ko wannan wulakantaccen yana nufin annabi Musa ni na muku alkhairi ko wannan wulakantaccen wanda ko magana baya iya yi a fahimce shi to wannan abun shi ya kai fir'auna ya baro shi daga karhe da awar allantaka farkon da awarsa ta allantaka cewa ya yadda akwai allan annabi Musa amma shi ma Allah ne da giyar mulki ta ɗirki fir'auna ya sha ta kai mar karo sai ya ce kai ma alimtu lakum min ilahin ghairi la ilaha illa fir'auna ya dawo ya gina wa kansa kalmar shahada ya ce ba wani Allah abin bautawa sai fir'auna a karan farko bai ce shi Allah bane sai alfahari da mulki a karo na biyu da abin yayi zafi sai ya ce la yadda akwai Allah amma shine na biyu a karo na uku da mulkin ya ƙara shansa ya ƙara rarakarsa sai ya ce Allah ma babu shi shine Allah kwaya ɗaya tilo abin bautawa da haka yan uwa mai hankali wannan duniyar in ka biye mata billahi lazi sai ta kai ka ta baro ka ya sa maki mulki nan ka duba haga yadda mutum zai fito ya ta maganganu mana ya ta gadara ya ta nuna isa ya ta nuna ba wanda ya fi karfinsa ba wanda ya isa ya taka shi ya manta da wanda ke saman bakwai zai iya taka shi rana ɗaya na rantse da Allah ya gama da lamarin shi da haka ka yi hankali Allah ba mu ikon kiyayewa da haka yake cewa a takan sa mutum ya yi abin nan gahina ya faɗa ana khairun min huwa khalaqata ni min nari wa khalaqata hu min tin a wani guri yace a asjudu liman khalaqata dina yanzu kana cewa Allah ne sujjada ga wanda ka halitta da turbaya da ƙasa da laka suratul isra'i aya ta 61 annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari a cikin sahihul bukhari daga abi malikin al-ash'ari Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce arba'un fi ummati la min amril jahiliya akwai wasu ɗabi'u guda biyu a cikin al'ummata suna daga cikin al'amuran jahiliya la ya turkuna hunna har abadan abidina ba za su daina su ba kawai sai dai ku yi ta wa'azi ku yi ta faɗakarwa akwai amma akwai mutanen da sun riga sun sa wannan abin a zuciyarsu wallahi sai ya kai su wuta in ji annabi muhammad ba za su daina ba amma dai ku yi wa'azi fa zakir inna fa'ati zikira sai ce sai zakaru man yakhsha ka tunatar idan tunatarwar ka Allah ya sa ta amfanar da wanda kake wa to wanda yake jin tsoron Allah zai bar zai bar abin da aka saka abin abin nan aka abin nan ɗinsa amma idan yaki shikenan sannan ba a tura ka sai ka tilasta mutane sun ba abin da kace ba lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alaina hisabahum saboda haka waɗannan abubuwan guda biyu in ji manzan Allah ya ce ba za su basu ba mutane ba za su basu ba har duniya ta naɗe ila kiyami sa'a haka manzan Allah ya faɗa ya ce na farko daga cikin waɗannan abubuwan shine alfahar fil ahsabi alfahari da dangi ka dinga alfahari da cewa kai dan suwana ne kai dan suwana ne ku ne yan kabilar kaza duk kabilar gombe sitar ba kabilar da ta fi ku yan boko ka dinga alfahari da wannan yau aikin banza ina ma cewa kai duk kabilun garin nan ba wanda suka kai ku haddan karatun qur'ani ina ma wannan ne amma dan ka ce ku yan boko ne idan kuka yi wasa ba sai ku zama boko ko a wutar jahannama ba wallahi sai ku zama boko ko dan kana da boko baka da addini baka da aqida ba aikin banza bane wallahi duk ilimin mutum idan Allah bai bashi ilimin addini ba jahili sunan shi ka san da wannan wallahi tallahi huwa jahilun don haka kar kai alfahari da wannan kadai ka yi kokari damar da Allah ya baka kai amfani da ita ka taimaki addinin Allah kuma kar ka fifita wannan abun akan addinin Allah shikenan ka tsira amma wallahi in kana jin cewa wai kai mai ilimi ne har ma yanzu wasu yan bokon suna ganin ai malamai ba su da capacity malamai ba su san me suke ba me dalili saboda ana ganin su ba yan boko bane don haka wannan rashin bokon nasu ya sa duk ilimin da Allah ya ba su ba a ganinsa a matsayin abu mai daraja kuma jahilan 'yan boko ka je ka samu kai in jahilin dan boko ne ka je ka samu malamin dan boko me nake nufi da malamin dan boko shine dan bokon da ya hada fukafukai guda biyu yana bincike a cikin addinin Allah kuma yana bincike a cikin abin da ya shafi bokon shi ka je ka ji duk abin da yau turawa suke alfahari da shi daga gurin malaman musulunci suka samu duk abin da gaba ɗaya ba wai na rage ba gaba ɗaya duk wani ilimi da kake ji yanzu turawa da suka ɗaure ma gindi har ka zo kake wa addinin ka karan tsaye a kansu ka je ka yi bincike mai zurfi duk abin da suka zo suka watso ma wanda da shi kake alfaharin kana ganin malaman ka jahilai ne saboda haka wallahi ka je ka malamai wanda suke yan boko wanda suke bincike a addini za su gaya ma daga ina tushen wannan abin yake yasa yan boko da yawa sun yi taraju'i sun dawo suna girmama addini saboda sun san asalin abin da suka karanta a heba waɗancan masu jajayen kunne yan iska matsiyata su suka kawo musu ba ku san da wannan kuma kar ai magana kawai ka je ka kwanta kai ta cikar bacci ba za ka taba ganewa ba har abadan abidina in aka yi magana zuwa za ka je ka yi bincike ka je ka buba can maganan nan da malamin nan ya faɗa me yake nufi da gaske yake haka ne eh ka bincika in ka gano sai ka gane ashe ka yi kuskure sai ka gyara to shi ne ka ci gaba amma in ka ka ce kai da Allah aikin banza ya kai ne aikin banza na rantse da Allah saboda ba ka yi abin da ya kamata ka yi ba ka yi abin da ya kamata ka yi wallahi inda gaske kake tsakaninka da Allah sai ka dawo kan hanya to saboda haka zagin dangi da aibanta su ka ce ka zagi dangin wasu ka ɗaukaka naka wannan yana daga ciki waɗanu fil ansabi da kuma sukar dangin wasu suka ai kabilar kaza suna da ɗabi'u kaza ai kabilar kaza suna da kaza ai hausawa sun cika kaza ai terawa suna da rowa ai wane ne ai wane ne a ɗauko wata ɗabi'a a dinga zagi ko ana sukar wasu ƙabilu ko wasu mutane da ita na rantse da Allah yana daga cikin jahiliya abin da yasa ya zama yana daga cikin jahiliya duk wata ɗabi'a da ake zagin wata kabila da ita da Allah idan wa'azin musulunci ya je musu za su watsar da wannan kabi abin nan ɗabi'un ko ba za su watsar ba za su watsar da yawa daga cikin kabilun Laraba wannan da kuke gani sun fi waɗannan kabilun nama hauka sun fi su hauka kabilar da akan kaza za ta iya shekara arba'in tana yaki akwai ta a Najeriya babu ita ai an gama kabilanci malam an gama haukan kabilanci da jahiliya yanzu burbuhinsa ake yi to waɗancan ma addini ya saita su wanda suka fi kowa mummunan tarihi amma sanda tarihin su ya juya ya zama mai kyau saboda addini to waɗannan ne za su gagara sai dai in ba a karantar da su ba don haka wannan ba za a daina ba sukar dangin wasu da kabilar wasu wal istisqa'u bin nujum da kuma ɗabi'ar bokanci ta neman shayarwa daga taurari shine malaman duba malaman tsubu a dinga roƙon taurari don su samar da ruwan sama musamman ma mutum ya dinga cewa wai ai ba Allah ne ke ba da ruwa ba wai hayaƙi ne in ya tashi sai ya je ya daki wane ne sai ya daki wane ne sai ya tashi kan teku sai teku ya tiriri sai ya hau sama sai ya narke sai ya zubo da ruwa to duk mu yarda cewa a ilimi ya nuna a ilimin hai'a ma'anin ilimin geographers da scientists sun tabbatar da haka ne ke faruwa amma don Allah da hayakin da ruwan da tahin sai je ya hau sama da narkewa da yake da tiririn da wacce kowace heganta kuna minar ja'irina da iko masu ke yin wannan da iko masu ke yi ikon Allah shikenan duk sai mu tattara mu dawo gurin Allah amma daga lokacin da kace kayi imanin cewa ba Allah ne ke yin waɗannan abubuwa ba wannan yanayi shi yake haifar da wa har ayi ruwa to anta jahilun murakkabun bal takadu an takuna kafiran ka zama jahili murakkabi kuma in kai wasa wallahi wannan kalmar ta mai da kai arne wallahi haka ka je kai karatun ka na kaza ya sa kaza ya faru yanayin kaza in yi kaza yana kaza duk kai amma daga ƙarshe ka mai da ilimi zuwa ga waye shikenan sai ka zauna lafiya to abin da ya raba mu da kafirai kenan su waɗannan ilimin mukan nasu kaf suna ganin ba wani Allah a ciki shi yasa nan nan gobarar da aka yi a Amerika ta kwanan nan wanda ta cinye gidaje da yawa da Amerika ai tsokanar Allah suka yi kwana ɗaya ko biyu kafin gobarar wata baturiya yar iska ta tashi ta ce su ba sa neman taimakon Allah a cikin abin da suke yi kai ta ce ma Allah ya gaza abin da ya kamata Allah ya samu a cikin taron su bai samu ba su wane da wane su suka kwashe rabon su ne da credit banda Allah Allah ya ce to naji suna watsewa a taron Allah ya banka musu wuta gaba daya ba shi kenan ba shi ma in ta isa ta fito ta ce ba Allah ba Allah ne kawo wannan ba su don haka a yi hankali dangane da lamarin ubangiji waɗannan abubuwa ga sunan abu ne na jahiliya amma suna iya kai ga ruguza tauhidin mutum ya ruguza aƙidarka ya ruguza alaƙarka da ubangiji to wannan yasa ake tsoratarwa cewa mu cire kabilanci a cikin zukatanmu don haka wal istisqa'u bin nujum wan niyahatu inda al-maut annabi yace abu na hudu shine an niyahatu inda al-maut kwarma ihu da ƙaƙaji wayyo min shiga uku mun lalace wayyo rumfa ta karye mana wayyo kaza wayyo kaza manzo Allah ya ce duk waɗannan abubuwan guda hudu na hana su Allah ya hana su amma akwai al'ummata da ba za ta daina wannan abun ba Allah ka tsare mu daga cikin masu aikata irin waɗannan ɗabi'u abu na shida ta'assubanci da tahamiyanci na jahiliya da suka cikin dangin wasu da kabilar wasu yana daga cikin siffar kafirci ya zo a cikin sahihu muslim daga abi huraira Allah ya hada mu da abu huraira a jannatul firdaus yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce abubuwa guda biyu kuma bihim kufur mutane suna iya kafircewa ta hanyar su na farko at-ta'nu bin nasab shine abin da muka faɗa a baya suka dangane dangin wasu wanne ya hatu alal mayyit da kuma kakajin mutuwa abu na bakwai kabilanci da ta'assubanci na jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallama ya barranta da shi baran baran babu shi babu shi ya kuma barranta daga masu aikata shi ya zo a cikin sahihi sahihaini bukhari da muslim daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya hada mu da shi a aljanna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce cewa laysa minna man laqama al hududa duk mutumin da idan musiba ta same shi zai dinga marin fuskar shi ya gaura wa kansa mari shine dalilin da yasa kuka ji mun ce yan shi'a sun zama munafukai da ya zama suna yanyanka jikinsu a dalilin mutuwar Husaini don annabi ya hana ka cutar da kanka saboda bakin cikin musibar da ta afkawa wani wannan abin da shi'a suke yi kaga sun hura wuta mana ba ta kalma ta kai daga dungun nan zuwa dungun masallacin nan mutum ya rugo da gudu ya taka garwashin wuta har can dungun a wasu lokuta idan ta zo da tsautsayi ya kife a ciki ya fara birgima yana ihu wani a zaro shi a mace wani a zaro shi ya sabule a je a kai shi asibiti wai idan ka tambaye su sai suna bakin cikin mutuwar Husaini to tambayar shi ne wa ya saka kuku haka dan Husaini ya mutu Allah ne ya ce ai haka jama'a annabi ne ya ce ai haka ka gansu da kibiyoyi sun sun daura musu sarka da wukake an daura musu sarka suna yarfawa gadan bayan su yana yanka su jini na zuba su yarfa nan su yarfa nan wai in an tambaye su me yasa kuke haka su ce saboda mutuwar Husaini bakin cikin mutuwar Husaini tambayar shi ne kakan Husaini ne ya saka ku waye kakan Husaini annabi Muhammadu kuma dan Allah jama'a shin akan in har ya halatta a nuna bakin ciki akan rasuwar wani shin kakan Husaini ya kamata a nuna bakin ciki rasuwarsa ko kuma Husaini me yasa ba sa yi akan kakan don ka gane ba addini ne ya ce a yi ba me yasa ba sa yi akan kakan ko kakan bai fi jikan daraja ba ba za ku ban amsa ba ko tsoron su kuke ji ha in tsoron su kuke ji sai ku tashi ku watse ku bani guri yayin shine gaskiyar magana kakan ya fi daraja ko jikan magana magana kenan malam to don me yasa ba a yi akan kakan sai ana yi akan jikan to wannan shine matsalar da zaka gane in shi'a akan abin da suke ba Allah ne saka su ba ne saka su ba to wannan shine tushen maganar mutum ya zo ya dinga dukan kanshi saboda wata musiba ko ta rasuwa ko asara ko bala'i ya same shi ga sunnonin nan sun nuna mana in musiba ta same ka me ya kamata kai na farko kai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah ka balla da aka musibar da ka afke ni da ita sannan kuma ka mayar min da wata tafi gurbin ta alheri in ɗaya ne Allah zai iya baka wanda ya fi ko Allah ba zai iya bayarwa ba zai bayar ya ma bayar da yawa nawa ne suka yi rasuwar ƴaƴan suka yi ta kuka na bakin ciki amma daga ƙarshe Allah ya mayar musu da wanda suka fi su sun mamanta da wanda suka mutu nawa ne nawa ne arzikin su ya ƙare suka sharɓa hawaye ka sharɓan daga ƙarshe Allah ya mayar musu da arzikin da ya fi wanda suka bari wanda suka rasa to sai ka saba Allah ne sannan Allah zai baka arziki dan haka annabi yace wanda ya damari kumatunsa baya tare da ni wa shaqqal juyuba haka wanda ya ga wuyan rigar shi ko ya ga aljihun shi ko ya ga rigar shi saboda kukan musiba wa da'awa bi da'awal jahiliya ko kuma wanda yayi da'awar ta jahiliya ma'ana yake yin abubuwa na jahiliya ko yake da'awa irin ta jahiliya ko yake kuka da ihu irin na jahiliya idan musiba ta afku abu na takwas ta'assubanci da kabilanci na jahiliya jama'a duk wanda ya mutu a kai to lalle mako masa wuta ce kuma annabi ne ya faɗa a cikin sahihu muslim daga jundun dan abdullahi al-bajali Allah ya hada mu da shi a aljanna jundub yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata man qutila tahta rayatin ammiya yad'u asabiyya duk mutumin da ya mutu akan karkashin tutar kabilanci ko ta'assubanci ko kuma tutar da ba tutar daga kalmar la ilaha illallah ba tutar banza ta ɗaukaka wasu mutane da wasu ƙarti da wata ƙabila da wani ta'assubanci har aka kashe ka a nan ko kuma yanzu yana taimakon wata ta'assubanci da ƙabilanci irin yadda yanzu suka taso da ƙungiyoyin hausawa ƙungiyoyin fulani wasu ba kare haƙƙin allah da manzansa ne ya dame su ba a'a kare haƙƙin hausawa to ni dai ba haushe ne bana ciki ni Allah ne mai kare haƙƙina ko ba haka bane jama'a Allah ne mai kare haƙƙina ba wani ƙato da zai kare min haƙƙi sai Allah ni ban yarda da kai ba kar ka sake sani a cikin wannan ƙungiyar taka jama'a na ga takarda da take ɗauke da sunayen yan wannan ƙungiyar billahi allazi la ilaha illa huwa mafi yawancinsu in baka ce dukansu ba arna ne har da fastoci a ciki tana nan akan wayata idan idan ka zarge ni da ƙarya in mun tashi ka zo in nuna ma to na irin kabilanci na Hausawa ake so a kiyaye duk an cire musulmin ciki an tara arna a ciki shi yasa waɗannan yan bandit din mu muna tufka su kuma suna warwarewa kullum muna magana a tsaya a yi sulhu da mutanen nan a daina rura wutar kabilanci tana cikin abin da ta hana dakilewar wannan bala'i da muke fama a yankunan arewacin najeriya amma wasu suna nan suna ta hura wutar wannan don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ko kuma ya zo yana taimakon wata kabilanci to faƙitilatun jahiliya in an kashe shi kisa ne irin na jahiliya ba kisa ne na musulunci ba allah ka tsare mu daga mutuwar da ba ta musulunci ba ya allah jama'a ya za mu shawo kan wannan matsala ta kabilanci tun da mun ji masifar da ke cikinta cikin hudu ba guda hudu don haka bai ishe ka ba sai ka je kaji hudu ba farko da ta biyu da ta uku ka tsallake ta satin da ta wuce ka hada da ta yau to sai ka hada ka fitar da menene fitinar abinda za mu tashi sati mai zuwa shine menene magunguna da Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka tanadar mana wanda zai iya cire mana ɗabi'ar kabilanci a cikin zukatanmu don wallahi ba za ka ankara ba za ka ga kai ba kana da wata ɗabi'a ta kabilanci ba ka ankara ba ai na faɗa muku anan duk mutumin da kullum zai duba ma'aikatar sa sai ya ga ni kan fulanin mutum nawa ne a ma'aikatar nan ba wai damuwarsa musulmi yan uwansa mutum nawa ne a ma'aikatar nan ba ku gaya masa ni na gaya masa yana da nau'in kabilanci a cikin zuciyar shi duk mutumin da zai duba ya ga an yi rabon kaza hausawa nawa suka samu wannan hausawa ne ba ba tunaninsa musulmi yan uwansa ko daga wannan yare ne suka samu wannan abin shi su wasu ba su samu ba ba wannan ne tunaninsa ba ku gaya maku ni na gaya masa annabi ya faɗa yana da nau'in kabilanci a cikin zuciyar shi sai ka cire ka yadda musulmi musulmi ne ko daga wannan yare ya fito kuma wannan shi zai sa duk inda ka gan shi baka tunanin daga wannan yare ne zaka taimake shi in taimako yake nema zaka ba shi shawara in shawara yake nema zaka tsaya masa in tsayawa yake bukata duk abin da yake bukata na tallafi da agajin duniya da lahira in kana da wannan tunanin na cewa musulmi ne kawai dan uwanka ba ruwanka daga ina ya fito zaka taimake shi amma daga lokacin da ka mayar da zuciyarka tana tallata wasu yaruka da wasu ƙabilu da wasu yankuna da wasu mutane daban to wallahi ba wai maganar ƙabilanci ba ina jiye maka wallahi za ka iya fita daga da'irar tauhidi za ka iya fita daga da'irar akida za ka iya fita daga da'irar la ilaha illallah Allah ya tsare ni da ni da ku gabaki daya ya tsare mu da ya tsare mai imanin imanin mu ya tsare mana musuluncin mu ya tsare mana harsunan mu ya tsare mana zukatan mu ya tsare mana iyalanmu ya sa albarka a cikin harkokinmu ya Allah muna da iyalai Allah ka sa wa iyalanmu albarka ya Allah ya Allah muna da ƴaƴa Allah ka saka musu albarka ya Allah ya Allah muna da mata Allah ka saka musu albarka muna da iyaye rayayyu Allah ka saka musu albarka muna da matattu Allah ka haɗa mu da su a aljanna muna da dattawan gari Allah ka ƙara musu albarka muna da 'yan siyasa masu imani da addini da aƙida Allah ka ƙara musu albarka cikin siyasarsu muna da waɗanda suke taimakon addinin nan naka ya Allah dare da rana a wannan masallaci da a wajen wannan masallaci mun san sun taimaka ko ba mu san sun taimaka ba ya Allah ka taimake su duniyar su da lahirar su Allah ka sa aljanna da zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Allah ka zaunar da mu lafiya a arewacin Najeriya da kudancinta da gabashinta da kuma yammacinta gabaki ɗaya ya Allah ka sa albarka a cikin rayuwar mu gaba ɗaya Allah duk wanda ke so ya dakushe mu ya dakushe addini in mai shiriwa ne Allah ka shirye shi in ba mai shiriwa bane Allah ka dankwafe shi ya Allah Allah ka hana shi sakat ya Allah Allah kar ka bashi nasara ya Allah ya Allah duk wanda yake so ya gan mu cikin fara'a da walwala da addini Allah ka hada mu cikin wannan fara'a da walwala da addini wanda duk yake so ya gan mu mun shiga uku mun lalace Allah in mai shiriwa ne Allah ka shirye shi in ba mai shiriwa bane ka shigar da shi uku sau uku ya Allah kafin mu ka shigar da mu guda ɗaya ya Allah ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikinmu ya Allah ka tashe mu a karkashin tutar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama a aljanna ka hada mu da manzon Allah da sahabbansa ya Allah ya Allah muna roƙonka lafiya da zama lafiya a kasar mu muna roƙonka lafiya da zama lafiya a cikin jihar mu ta Gombe muna roƙonka lafiya da zama lafiya a kasar mu muna roƙonka lafiya da zama lafiya a jihar mu ta Gombe muna roƙonka lafiya da zama lafiya a gidajen mu muna roƙonka lafiya da zama lafiya a kasuwanninmu da guraren ibadarmu da guraren aikinmu da harkokinmu na nema ya Allah Allah ka ƙara mana albarka wanda suke cikin talauci Allah ka cire su ya Allah wanda suke da wadata Allah ka rike musu wadatar ka ƙara musu ya Allah wanda bai da aikin yi Allah ka bashi wanda yake da shi Allah ka rika masa ya Allah ya Allah ka wadatar da mu da abin da ka bamu na halal ya Allah Allah karka kai zukatan mu zuwa ga abin da yake haramun ne ba namu ba ya Allah Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم